ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله يهنون واشكروا عباد الله واشكروا الله عباد الله لما يجران بالقيام وال... بالصيام والقيام والباقيات الصالحات واسألوه القبول والعفو عن التقصير وواصلوا بقية دهركم بالأعمال الصالحة كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قال علي رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين لذا كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إخوة الإيمان إنه لا يخفى على أحد ما ميز الله سبحانه شهر رمضان من خصائص الخير وأسباب التقوى أنه شهر الصبر وحبس النفس عن الشهوات والله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اللهم اجعلنا من الصابرين وهو شهر الجود من الباري سبحانه على عباده بالمغفرة والرحمة والعتق من النار والجود من العباد بعضهم على بعض بالمواساة والهدايا والعطاء والصدقات وهو شهر التراحم بين العباد والتعاطف وتنوع الخيرات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس رواه الطبراني فحري بشهر هذا فحري بشهر هذا حاله أن يشكر العباد مولاهم على ما أنعم به عليهم وتوفيقهم لصيامه وقيامه وإعانتهم على ذلك ومغفرته لهم ومغفرته لهم به وعتقهم من النار خصوصا عند إكمال العدة كما قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والعباد يذكروا ربهم ويشكروا على هداية العلم والعمل وإرادة التيسير بهم وعدم إرادة العسر وإكمال العدة وتوفيقهم للعمل الصالح إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيانك من جدد قديمك الله سبحانه وتعالى wanda cikin nufatansa da horewarsa ya kawo wannan yini na juma'a yau muna 26 ga watan ramadan a wannan shekara ta hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta 1445 a gidan miladiya yau muna biyar ga watan hudu shekara ta 2024 wannan khutba za ta ƙara jaddada mana godiya ga Allah da kuma ƙara zage damtse da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi abin da muka gabatar na ibada na azumi da kiyamun laili da sadakoki da neman ilimi da karatun alƙur'ani da ambatan Allah da sauran dangogon ibadu da muka gabata sannan kuma mu roki Allah subhanahu wata'ala afuwa da yafiya da gafara akan koma baya da muka samu sannan kuma mu fari da gaske don ganin rayuwarmu baki ɗaya ta ɗori akan kyawawan ayyuka domin magabatanmu na ƙwarai sun kasance suna sa himma matuƙa gurin cika aiki da kyautata shi faɗin rage wani abu da Allah suna himmatuwa wurin cika aikin alkhairi da kyautata shi sannan kuma sukan himmatu sama da haka akan roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki suna kuma tsorace kada Allah subhanahu wata'ala ya ƙi karɓan wannan aiki ko kuma a jefe su da aikinsu Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani yana cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wadanda suke bada abin da suke aikatawa alhalin zukatansu tana cike da tsoro cewa fa za su koma ga Allah subhanahu wata'ala lokacin da nana Aisha ta ji wannan aya sai take tambayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ai ana batu ne akan mashaya giya da barayi da mazinata ko su ne suke aikata abin da suke aikatawa suna tsorace cewa za su koma ga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata ba mazinata da mashaya giya da barayi ake magana ba ana magana ne akan masu sallah masu azumi masu sadakoki masu dangogin ibada daban-daban suna aikata waɗannan ibadu amma zukatansu na cike da tsoro cewa za fa mu koma ga Allah to ba mu sani ba shin Allah ya karɓi wannan aiki ko ko Allah subhanahu wata'ala bai karɓa ba to wannan tsoron da bayan Allah nagartattu suke yi kenan idan sun aikata aikin alkhairi ba sa ma Allah alfahari ba sa nuna girman kai ba sa jin cewa wayansu da dabaransu ne ta kai su ga haka suna sane da cewa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah in baicin Allah subhanahu wata'ala shi ne ya shiryatar da su to sun san cewa babu hanyar da za su bi su shirya zuwa ga aikata alkhairi to kuma sai suna tsoron kar ya kasance fa Allah bai karɓi wannan aikin ba domin saboda irin kurakuran da bayi sukan yi gurin aikace-aikacen alkhairi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana cewa qulu li qabul al-amali ashadda ihtimaman minkum bil amal ku mai da hankali akan Allah ya karɓi aikinku sama da yadda kuke mai da hankali ma wurin yin aikin ka yi aiki to ka mai da hankali sama da yadda kai himman aikin yadda za a yi kusasanta da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan abin da ka aikata shi ne sai yake cewa alam tasma'u Allah azza wa jalla ya ƙul ashe ba ku ji Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin alƙur'ani yana cewa inna ma ya taƙabbalu Allah min almuttaqin lallai sanu cewa Allah yana karɓan aikin alkhairi ne kaɗai daga masu tsoron Allah to idan a lokacin da kai aikin Allah bai rubuta ka cikin masu tsoron Allah ba kaga Allah ba zai karɓi wannan aikin ba kenan to shi yasa sai mutum ya zabara ya ta roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓi aikin sa na alkhairi shi yasa magabatan mu na ƙwarai kamar yadda muka sani cewa wata shida kafin zuwan Ramadan sukan ta addu'a Allah ka kai mu watan Ramadan idan aka yi Ramadan aka gama sukan kuma samu wata shida a bayansa suna addu'an ya Allah abin da muka yi a watan Ramadana Allah ka karɓa, ya Allah abin da muka yi Allah ka karɓa, sukan yi ma Allah kuka, sukan ɗaga hannayensu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna nuna kwaɗayinsu a kan Allah ya karɓa abin da suka gabata. Ya Allah muna roƙonka ka karɓa abin da muka gabatar na alkhairi domin ya Allah kai mai ji ne kuma masani. Ya ‘yan uwa, bai ɓoyi ga kowanne daga cikinmu ba, irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya keɓe watan ramadana da shi na aikace-aikace na alkhairi da ƙofofi na taƙawa wannan wata dai na ramadan shine watan haƙuri da kama zuciya daga bin sha'awoyi kuma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya faɗi a cikin alƙur'ani mai girma innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab shi Allah yakan yi sakamako ga masu haƙuri yakan ba su wani irin lada ne ba tare da ƙidaya ba idan ka ji ana lissafin za a baka lada ɗaya a koma goma a koma ɗari bakwai to wannan ba ana magana akan haƙuri ba ne amma ladan haƙuri shi lissafin shi ma ba a yi kwata-kwata saboda tsaban ambaliyan lada da kyakkyawan sakamako da Allah subhanahu wata'ala yake ma bayansa to ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira watan da suna shahrus sabari watan hakuri saboda hakurin da muke yi bamu ci ba bamu sha ba bamu kusanci iyali ba mun kaskanta da Allah subhanahu wataala wannan hakuri da muka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wannan wata shahrus sabari to muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu gwaggwaban ladan da yake ba masu hakuri a ba mu ba tare da ƙidaya ba a ba mu ba tare da adadi ba sannan mun sani cewa watan ramadana ɗin nan da muke ciki wanda yanzu yana shirye-shiryen ƙarƙarewa ne to mun sani fa cewa kyauta daga Allah subhanahu wata'ala na gafara da rahama da ‘yantawa daga wuta ya mamaye wannan watan tun daga farkon wannan wata har ya zuwa ƙarshensa wancan hadisi da ake kafa hujja da shi a ce farkonsa gafara tsakiyarsa rahama ƙarshensa ‘yantawa daga wuta ba hadisi ne ingantacce ba hadisi bai inganta ba akan haka na gaskiyar magana ita ce tun daga farkon ramadan har ya zuwa ƙarshe da gafara da rahama da ‘yantawa daga wuta ne gabaki ɗaya ba wai goman farko gafara goma na biyu rahama goman ƙarshe ‘yantawa daga wuta ba wannan ba gaskiya ba ne goman farko gafara da rahama da jin kai da afuwan Allah da kuma ‘yantawa daga wuta goma na tsakiya ma haka yake goman ƙarshe ma haka yake to don haka sai mu ƙara kyautata niyya tsakankaninmu da Allah mu nemi wannan gafara da wannan rahama mu nemi wannan ‘yantawan daga wuta domin duk wanda ya dace da waɗannan abubuwa to ya rabauta a duniya kuma ya rabauta a lahira sannan watan nan dai na ramadan wata ne wanda Allah subhanahu wataala ya nufaci bayansa ya so ya so su rika kyautata ma kansu suna sadar da junansu cikin arzikin da Allah ya ba su suna kyaututtuka da suna kyauta suna yin sadakoki suna jin kan junansu suna ainihin bude kofofi na alkhairi daban-daban shi kuma wannan zai gadar maka da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cewa khairun nasi anfa'uhum lin-nas mafi alkhairin mutane shine wanda yafi amfanin mutane ko dai ka amfane su da kai karan kanka da irin baiwan da Allah ya yi maka ko kuma ka zama sila ka zama hanya na amfanin al'umma ba kai ne kai ba amma kuma ka zama sila na alkhairi da wanda ya yi da wanda ya zama sila na alkhairi gurin amfanin al'umma duk ladan su ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wata'ala to idan wannan wata ya zama shine wannan shine halinsa shine yanayinsa to lalle ko ya dace a ce bayi mu gode ma mahaliccin mu Allah akan irin wannan ni'imomi da ya mana da irin wannan gamdakatar da ya mana muka samu muka azumci wannan wata muka tsaya muka kiyamun laila a ciki Allah ya taimake mu akan haka kuma Allah ya gafarta ma ya gafarta mana a ciki ya yantar da mu a ciki lalle lalle mu gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan sannan mu gode ma Allah da Allah ya bamu iko kuma muka kawo ƙarshen watan Ramadan kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون domin ku ƙididdige kwanaki ku ƙididdige lissafin wannan wata idan wata ya kai ƙarshe za ku aji azumi sannan sai ku ɗora ku ta kabbar bari kuma akan shiryatar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya muku idan kun yi haka ana fatan ku shiga cikin masu haƙuri mu bayi za mu ambaci Allah a yayin da muka kai ƙarshen ramabana za mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan shari'an da Allah ya mana na ilimi da kuma aiki Allah ya ilmantar da mu alkhairai kuma Allah ya ba mu iko mun yi aiki da alkhairi to akan wannan zamu ta godiya ga Allah sannan zamu ta godiya ga Allah akan Allah subhanahu wataala ya nuface mu da sauki Allah bai nuface mu da tsanani ba shi ma wannan zamu ta godiya ga Allah subhanahu wataala sannan zamu godiya ga Allah da ya ba mu iko tun daga ɗaya ga wata mun zo biyu ga wata uku ga wata yau muna ashirin da shida ga wata masu rabo za su kai har ashirin da tara ga wata in ma talatin watan zai cika waɗansu daga cikin mu Allah zai musu tagomashi za su cika wannan wata to shi ma wannan abin ai godiya ga Allah ne yau a ce ka samu wata ɗaya a raye har ka samu daman yin ibada to lalle wannan yana daga cikin ababen da zamu gode ma Allah subhanahu wataala a cikin sa cikin irin kofofin godiyan da zamu ma Allah shine mu tsaya mu aiki da abin da Allah ya shar'anta mana a ƙarshen watan Ramadan na zakkan fidda kai zakkan kono da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shar'anta mana cewa idan an zo ƙarshen ramabana to lalle lalle wajibi ne akan kowane babba da yaro da ɗa da bawa da mace da namiji kowa sai ya ba da zakan kono kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim ya wajaba akan kowane mutum ya fitar ma kansa ya kuma fitar ma waɗanda suke ci a ƙarƙashinsa sai dai idan cikin masu ci a ƙarƙashinsa suna da hali suka ce za su yi makansu to wannan babu laifi sannan kuma ba ta zama wajibi ba sai akan mutumin da yana da abincin da zai ci a ranar sallah da daren sallah wato ranar sallah da kuma sallah da daddare kana da abincin da za ka ci to duk abin da ya ƙaru akan wannan ya waje ba ka fitar da shi ka ba wanda bai kai ka samu ba saboda kai Allah ya yarwata maka kana da abincin da zaka ci 24 hours to wanda ba yi da shi to ya waje ba kaɗi ba ka bashi gwargwadon abin da Allah ya hore maka sannan shi wannan zakan da kai abinci ne wanda yake shi ne mafi rinjayen abincin da mutane suke ci a wannan gari waɗanda suka cancanci a basu zakan da kai su ne talakawa da sauran miskinai sannan kuma kowane mutum zai yi zakan da kan shi ne a inda yake rayuwa ƙarshen ramadana ta riske shi da haka mutumin najeriya idan ya tafi umara to a can ne zai yi zakamfin da kansa mutumin kano idan ya tafi sokoto to a sokoton ne zai yi zakamfin da kansa don haka da duk inda ramadana ta ƙari shi maka to a nan ne za ka ba da wannan zakka na kono kamar yadda addinin musulunci ya shar'anta sannan cikin hikimomin da ya sanya allah subhanahu wataala ya shar'anta zakkan da kai saboda a kyautata matalakawa domin Allah subhanahu wata'ala yana son talakawa yana kaunansu sai dai ya jarabce su da rashi to su kuma masu kuɗi Allah baya son dukiya ta ta kekewayawa a hannun waɗansu ƴan tsararin mutane da kai la yakuna dawlatan bainal aghniya minkum kar dukiya yayi ta kewa a tsakankanin waɗansu manyan mutane kawai a'a dole ne idan manya suna da shi masu hali su ɗan raba dukiyarsu gwargwado su rika ainihin wato tarayya da talakawa a ciki sannan kuma cikin hikimomin shar'anta zakkan kono ko zakkan da kai shine a sanya talakawa su kame daga roƙo a ranar sallah da daren sallah saboda su tarayya da masu kuɗi cikin farin cikinsu da walwalansu da annashuwansu sai ya kasance da wannan yini da daren da ke biye mai yinin ga baki ɗaya kowa yana cikin farin ciki da masu shi da talakawa ga baki daya cikin hikimomin shar'anta zakkan da kai domin ya zama tsarki da kuma kankaran zunubi akan irin ababen da mu masu azumi muka yi na naƙasu da lagawo da zunubi da koma baya na zantuttuka da aikace-aikacen da muka rikayi a cikin azumi sai Allah subhanahu wata'ala yana son ya gafarta ya yafe ya tsarkake mu domin ya karɓi wannan aiki to sai Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana fitar da zakkan fil da kai wato zaka fitar da kanka daga kazanta na zunubi da kazanta na naqasu da lagawu da sauran abubuwan da kai wanda bai dace ba cikin hikimomi na shar'anta zakkan fil da kai shine a nuna godiya ga Allah akan iko da ya bamu muka yi azumi muka yi qiyamul layli muka kuma samu damammaki na aikace-aikacen alkhairi a wannan wata hadisi ya tabbata daga babban sabin annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abdullahi dan abbasin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta zakkan fidda kai domin ya zama tsarkaka ga masu azumi na daga irin lagau wato yasassun magana da batsa da maganganun da basu dace ba da kuma wato ainihin rafaf da kuma ainihin ya zama tsarki ko kuma ya zama ciyarwa ga talakawa miskinai duk wanda ya ba da wannan zakka kafin fita sallan idi to Allah subhanahu wataala ya karɓi wannan zakka Allah zai ba shi ladanta a matsayin sadaka kuma zai fitar da shi zai kubatar da shi daga ainihin waɗancan matsaloli da ya yi lokacin da yake cikin azumi wanda koye sakaci bai yi wannan zakkan fit da kai ba sai bayan da aka dawo sallan idi to Allah ya karɓe ta a matsayin sadaka amma duk zunubin da ya ɗaukan makansa lokacin da yake cikin azumi Allah bai tsarkake shi daga gare ta ba sai dai yiwuwa kila daga baya in yayi istighfari kuma Allah subhanahu wataala yana iya karban tuban sa ya gafarta masa zakkan kono yana da lokuta biyu ne akwai lokacin da yake wajibi kenan shine daga lokacin da aka wayi gari aka yi alfijiri keto ranan sallah to a wannan lokaci wajibi ne duk wani wanda yake da hali to ya fitar da zakkan shi kafin fita sallan idi kamar da hadisi ya zo a cikin sayi wa muslim daga sayyidina abdullahi dan umar to akwai kuma lokacin da yake ya halasta ka fitar shine ana sauran kwana ɗaya sallah ko sauran kwana biyu amfanin wannan sauran kwana ɗaya ko sauran kwana biyu mai yiwuwa in ka ɗauka litini shine 29 ga watan ramadan to kaga ana sauran kwana ɗaya sallah kenan ya halasta ka fitar a lokacin to idan kuma da a ce 30 za a cika kai kuma ka riga ka fitar litini kaga a lokacin ka fitar ana sauran kwana biyu ne sallah to ya halasta babu laifi mutum yayi haka din kamar yadda shari'a ta zo da shi sannan kuma mu sani cewa malamai ba su yadda da a dunkulo kuɗi a je a miƙa ba a maimakon abinci abincin nan dai Allah subhanahu wata'ala yake so a miƙa kuma shi ɗin za a miƙa musamman la'akari da irin wannan hali da muke ciki akwai waɗansu mazaje maƙetata ne yanzu ka ɗauko dubu goma ka ba wani ka ce gaye nan ka kyautata ma iyali wallahi ba zai kyautata ma iyalin ba zai sinke kuɗin shi ne ba ma za su san an yi ba to don haka muna da mutane mai ta tsakani da Allah ketansu ya kai ga suna yi akan mata ya sami to maimakon ka ka ɗauki abincin ne sai ka aika da shi in dai aka je da abincin in dai ba mutumin da alkhairin shi da albarkan shi ya zama ya sare ba ga baki ɗaya ai zai wahala kuma ya dauki abincin ya ce bari je ya siyar ya boye kudin to da ka abincin dai Allah subhanahu wataala yake so a bada shi din kuma za a bada ya ɗan uwana musulmi cikin irin godiyar da zamu ma Allah subhanahu wataala shine abin da Allah ya shar'anta mana na kabbar bari daga lokacin da ya tabbata cewa an ga watan sallah daga lokacin da rana ta fada ya tabbata an ga watan sallah to zamu ta kabbar bari domin Allah ya ce wa litukabbirullaha ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون زاني تكبر برنا har ya zuwa lokacin da za a je a tsaye da sallan idi a gama sallan idi karaman sallah kabbar barin sun kare kenan amma daga lokacin da aka ce maka an ga wata ba maganan buga ganga bane ba maganan buga goruna bane ba maganan ai ta kuma bi ana hayaniya ana iface iface bane a gari abinda Allah ya shar'anta mana shine mai takabbar bari Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد wannan shine asari da ya tabbata daga sayyidina abdullahi dan mas'ud akwai waɗansu riwayoyi daga sayyidina abdullahi dan abbasin da waɗansu daga cikin sahabbai kabbar bari ne ake so ka yawaita in ka iya yin wannan irin wannan tsarin Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن كائية والناس آرين كي إن بك إيابا كي تكبر بريكنا أنبتا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كي دك أبن ديسامو نجرم مع الله سبحانه وتعالى وما أنا سوء أيش أكرر أكد صوتي أتكم سلاتيني أكاسوانيني أجدا جيني a hanyoyi ne kowa ya daga sauti da kabbar barin nan ana nuna girmama Allah ana nuna wato ainihin bauta ga Allah da godiya ga Allah har ma taye ma su ma an shar'anta musu wannan sai dai su ba za su rika ɗaukaka sauti kamar yadda maza suke yi ba cikin irin godiyar da za mu ma Allah subhanahu wata'ala shine abinda Allah ya shar'anta mana na sallan idi a ranar sallah tana daga cikin cikamakin wato ambatan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta ta ga maza da mata gabaki daya domin hadisin ummu atiya da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu umarni mu fita sallan idi babban babban sallah ko karaman sallah mu fitar da ƴan mata mu fitar da zaurawa mu fitar da waɗanda suka dade ma da balaga ba su yi aure ba amma har masu jinin haila duk a fitar da su su je sallan idi sai dai su masu haila za su zauna a gefe guda ne idan musulmi sun yi addu'a ta alkhairi suna cewa amin domin su dace da alkhairi da albarkan da ke cikin wannan addu'o'i na musulmi har ita ummu atiya ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah ɗaya daga cikin mu in ba ta da hijabi da za ta safa manzon Allah ce ta je ƴar uwarta kawarta ta ara mata lalle lalle dai mata su je sallan idi amma kamar yadda muke cewa shine matsalolin tsaro a yau ya sanya muna da bukatun mu rika barin masu gadi a cikin gidajenmu kar ai dodar a ƙaurace ma gidaje a anguwanninmu a gidajenmu muna da waɗanda aka jarabce su da rashin gaskiya da rashin kirki da ɗauke-ɗauke har kan famfo ake murɗewa a cire maka kan famfon gida abin gunin ban al'ajabi kan famfo ba jama'a musulmi kan famfo irin na ƙarfen nan sai a je gidanka a murɗe a cire kan famfon rannan wani ɗan uwa yake cewa an cire mishi kan famfo a gidan shi wani ma ya zo ce shi ma an cire wani ma ya zo ce shi ma an cire mishi kan famfo guda uku to kaga saboda maslahar rayuwa kuma lalle mu bar masu gadi a cikin gidajenmu amma mafi yawa su kama hanya su tafi idi sannan cikin sunnonin sallan idi lallai wannan idi ta karaman sallah ka ci wani abu kafin ka fita zuwa idi ka ci dabino ko ka ci ɗaya ko ka ci uku ko ka ci guda biyar ko ka ci guda bakwai ko kuma dai abin da Allah subhanahu wataala ya hore maka ko ka sha kunu ko ka sha koko ko ka ci abinci ko ka ci tuwo ko ka ci taliya ko ka ci indomi duk da abin da Allah ya hore maka to kafin ka fita sallan idi sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne ka ci abinci sannan an shar'anta ma maza su caba kwalliya su sanya kayayyaki masu kyau su fita zuwa ga idi suna kabbarbari su ma ƴan uwa mata ba a ce kada su yi kwalliyan ba amma dai su za su lullube kwalliyansu da hijabansu da lullubensu tun daga sama har ƙasa sannan kuma ba za su sanya turare ba ba kuma za su rika ainihin bayyana adansu ba domin kar su zama fitina ga 'yan uwa maza ya 'yan uwa na musulmi mai farin ciki da idinmu mu fa sani cewa idin nan Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shi ne domin a samu kushu'i mu samu halartar da zuciya mu gode ma Allah mu yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala mai addu'a sannan kuma babu laifi mai ta farin ciki da idinmu mai majunanmu murna mu ce junanmu barka da sallah mu riƙa yi kamar yadda aka tasgo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka riƙa yin addu'a taqabbalallahu minna wa minkum ko kuma suna faɗin ahadahu Allahu alai wato Allah ya maimaita mana Allah ya sa magana baɗi da makamantan irin waɗannan kalmomi domin Allah subhanahu wataala ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un lallai da falalan Allah da gafaran Allah da rahamansa to akan wannan lallai bayi su farin ciki su murna wannan farin ciki da murna akan gafaran Allah da rahaman yafi abin da suke tattarawa na ainihin kyalekyalen duniya ya yan uwa a ƙarshe mu sani cewa fa'idi farin ciki ne ga al'umman musulmi amma kuma farin ciki mai iyaka farin ciki ne wanda yake ana son a nuna godiya ne ga Allah ba ana so a nuna kangarewa ga Allah da fasikanci ba da haka ya wajaba mai taka tsantsan kada mu rika yin shiga irin na kafirai ko mu rika shan ababen da kafirai ke sha ko mu rika cin ababen da kafirai kadai ke ci ko kuma dauka ranar sallah da haka ranar nan shedan ya fito za kuma aje a da mubaya'a sai kaga waɗansu mazaje suna musafaha da mata sai kaga waɗansu mataye suna fita fita irin na jahiliya irin fitan da yake shedan yana farin ciki da shi kan gare ma Allah ne sai kaga mataye suna fitowa da gelulluka ya ƴan uwa sai kun ji tsoron Allah wallahi ƴaƴayenku yanzu gele ya dawo a cikin ɗabi'unsu shekara goma nan baya mun mance da matsalan gele amma yanzu shedan ya yi musu kururuwa ku iyayensu kun siya musu gele sai kaga mata cikin kowace mace goma sai kaga biyu ne kawai zaka ganta da hijabi duk sauran matan da gele suna fitowa da ƙawansu to wannan kangare ma Allah ne ta'addanci ne jaddada mubaya'a ga iblis ne shedan ya fito da kuni to da haka yanzu yazo ya ribata hadda kai da ekka da mutanen gidanku duka yanzu sun fito gela ake sawa ana fitowa ana nuna ma shedan mubaya'a to sai mun ji tsoron Allah akan wannan wajibi ne mu mazaje mu nisanci jinkirta sallah ko kuma ƙin yin sallah a masallaci wajibi ne mu nisanci alfahari mu nisanci banna mu nisanci almabazzaranci kamar yadda za ka ga ana yi musamman masu abin hannunsu musamman hakimai waɗanda suke hawa doki akan yi almabazzaranci akan yi banna akan ƙetare haddi cikin abin da yake shari'a ta yi tar da shi dole ne cikin bukunkunan sallanmu mu nisanci cin mutuncin 'yan uwanmu zubar da mutuncin 'yan uwanmu cin dukiyansu zubar da jininsu da dai sauran miyagun abubuwa wanda addinin musulunci bai yarda da shi ba da haka ya 'yan uwa muna addu'a Allah ka karɓi ibadunmu Allah ka gafarta kurakuranmu Allah ka yafe laifuffukanmu Allah ka ɗaukaka darajojinmu ya Allah ka karɓa daga gare mu ya Allah ka karɓa daga gare mu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu magabatanmu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi ya Allah da iyayenmu da malamanmu da magabatanmu na alkhairi da masoyanmu da duk sauran al'umman musulmi Allah ka karbi ibadunmu Allah ka gafarta mana Allah ka sa aljanna ita ce makomanmu ya Allah abin da ya al'umman musulmi Allah ka yayi mana Allah ka mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka bani yalwan arziki Allah ka bani yalwan arziki Allah ka raba mu da talauci da fatara da niyata da kakanikayi ya Allah ka raba mu da matsalolin tsaro da suka addabe mu ya Allah shugabannin mu Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai Allah ka dora su akan adalci Allah ka hana su zalunci Allah ka hana su bin san rai da san zuciya ya Allah ka sa su zama silan alkhairi a cikin addini da kuma rayuwa ga al'umma ga baki daya ya Allah ka taimaki ƴan uwan musulmi a garin Gaza Allah ka yi musu muwafaqa Allah ka daidaita al'amuransu, Allah ka daidaita harbinsu, Allah ka sanya makamansu su kashe maƙiyansu maƙiya Allah maƙiya addini, ya Allah sauran al'umman Yahudu, Allah muna barinka da su, ya Allah ka tozarta su, Allah ka kunyata su, Allah ka ɗaiɗaita su, Allah ka fallasa su, Allah ka nuna mana bayansu, Allah ka haɗa su faɗa ya suya su, ya Allah makaman da suka tattala don musulmi, Allah ka sa yi aiki ne a cikinsu, Allah ya sa ya kashe su, ya kuma tarwatsa su ya ɗaiɗaita aniyansu Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya Allah ka jiyar da mu daɗi a duniya Allah ka jiyar da mu daɗi a lahira a ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa sallama ala wa sallu ibadallah ala al-mab'uth rahmatan lil alamin faqad amara Allah bi dhalika faqala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض, عن وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك